المبتغى فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد كنا على جمر الغضا
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ashirin da ɗaya daren ashirin da biyu ga watan ramadan hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zo goma ga watan uku dubu biyu da ashirin da shida muna nan dai a ayar ƙarshe ta cikin suratul baƙara mun ɗauko bayani a kanta jiya lokaci ya ƙure ita ce aya ta ɗari biyu da tamanin da shida suratul baƙara na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya umarci bayansa da su roƙe shi zai ba su su nemi tsarinsa zai tsare su su nemi sauƙi daga gare shi zai sauƙaƙa musu su nemi afuwa daga gare shi zai musu afuwa su nemi gafara da gare shi zai musu gafara su nemi kariya da gare shi zai kare su kuma su nemi ɗaukaka da gare shi shine mai ba da ɗaukaka Allah ta'ala cikin rangwamansa da sauƙinsa da afuwarsa da yafiyarsa da sauƙaƙawarsa yace la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah ta'ala baya ɗora ma wata rai wani abu face abinda za ta iya da haka Allah ta'ala bai samu abin da ba za mu iya ba kuma a cikin wanda za mu iya ma sai da ya mana sauki kamar yadda bayani ya gabata jiya akan ma'anan mukallif da kuma mukallaf da kuma at-takalif da kuma shuruɗin taklif ita shari'a da za a ɗora maka tana buƙatar sharaɗi uku na farko ta zamo ma'aluma kasanta ta zamo makadura kuma ta zamo wato ma'aluma maƙadura sai ya zama kasanta kuma wacce za ka iya ce sai an sanar da kai abu kafin a ce ka yi da aka shari'a ana sanar da mutum kafin ya yi ya san hukuncin abin shi ake kira ma'alum kuma ya zama maƙadur ma'alum maƙadur kuma ma'adum an gane ko ma'alum sai an sanar da kai ilimin yadda za a yi maƙadur ya zama wanda za ka iya ne ma'adum kuma ya zama bashi bishi sai yanzu za ka yi shi ka samar da shi kamar sallah ai babu ita sai ka yi ta za ka samar da ita zakka haka hajji haka imani haka to da sai ya zama ma'adum ne in akwai shi ba za a ce kai abin da yake akwai ba dole sai ya zama babu sai kuma ya zama wanda za ka iya ne don ba za a ɗora maka abin da ba za ka iya ba sannan kuma sai ya zama an sanar da kai don ba za a ce ka yi abin da ba ka sani ba to kai kuma da za a ɗora maka shari'a wannan almukallafu bihi kenan abin da za a ɗora maka kayi sai ya cika wannan sharaɗin uku ma'alu maqdur ma'dum to kai kuma da za a ɗora maka mukallaf kai ma akwai sharaɗi guda uku ka zamo aqilun baligun fahimu aqil ka zama mai hankali ba mahaukaci ba balik ba yaro ba fahim wanda sai ka fahimta tukunna in baka jin yaran da aka saukar da shari'a to sai an maka bayani an fassara maka yadda zaka gane abin sannan za a kama ka da laifi idan wato ainihin baka yi ba dan ka je gurin da ba a jin larabci ka isa musu da sako cikin harshen larabci ka yi tafiyarka ta bi su gane mai kace ba dole sai an samu wanda zai wa mutane bayani ya nakalto musu wannan abin zuwa yaran da za su gane ya musu bayani dalla dalla shi kuma Allah ta'ala wanda shine mukallif shi ke daura shari'a to shi kuma ya gaya mana cewa shari'arsa mai sauki ce amma ja'ala alaikum fid dini min haraj ba kunci a ciki kuma yace yuridullahu an yukhaffifa ankum Allah yana so ya kawo muku sauki yuridullahu bikumul yusra wala yuridukumul usra Allah yana nufin sauki baya nufin kunci da wahala akan ku saboda haka Allah ta'ala mai rahama ne mai jin kai ne mai afuwa ne mai gafara ne mai rangwame ne mai sassautawa ne subhanahu wa ta'ala da haka Allah ta'ala ce laha ma kasabat wa alaiha maktasabat abinda rai ta aikata na kyakkyawa ya tabbata a gare ta haka abinda ta tsororota na mummuna ya tabbata a kanta wannan na lada ne laha ma kasabat wannan na alhaki ne wa alaiha maktasabat so da haka wanda ka tsororota wa kanka in ka yi kyakkyawan aiki naka ne kai za a ba ladan in ka yi mummuna naka ne kai za a ɗorawa alhakin sai dai Allah cikin rahamarsa aikin lada yana da matakai guda hudu wanda na alhaki ba shi da wannan matakan na farko shine in kai niyyar za ka aikata aiki baka aikata ba saboda wani dalili da ya hana ka aikatawa wannan niyyar kaɗai da kai za ka yi aikin kirki sai Allah ya baka lada na biyu idan ka aikata kirkin za a baka lada goma sannan akwai kirkin da za a baka ma ɗari bakwai akwai kuma wanda za a baka ma bigayar hisabi kai kanka baka san nawa aka baka ba Allah ta'ala yana ba inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bigayar hisab kun ji an ce ladan hakuri ba shi da iyaka ba shi da iyaka saboda haka Allah ta'ala sa aikin ladan sannan kuma aikin lada yana kankare zunubi sai kai alwala a kankare ma zunubi kai sallah a kankare ma zunubi kai juma'a zuwa juma'a akan kare ma zunubi ramadan zuwa ramadan akan kare maka zunubi farilla zuwa farilla annabi alayhi salatu wasalam yace kwatankwacin salloli biyar da kuke yi kamar misali mutum da yake da teku a kofar gidansa kullun zai shiga ya wanka sau biyar shin za a samu datti a jikinsa sabai suka ce a'a yace to haka salloli suke biyar idan kana salloli biyar to kamar kana wanke wa kanka datti da kazanta da dauda ne da zunubi da najasa daga jikinka su zaka wayi gari fes saboda yawan salloli da kake yi shi sa sai kuma addu'o'in da muka faɗa waɗanda suka faro daga waccan aya da ta gabata shine rabbana la tu'akhizna ya Allah kada ka kama mu a kama ka da laifi shi kamu yakan zo ne ta bangare biyu ko dai a sa ka kai baka yi ba ko a hana ka baka hannu ba to sai a kama ka rabbana la tu'akhizna in nasina Allah kada ka kama mu idan mun yi mantuwa mun ce mantuwa ana mata fassara biyu akwai az-zuhul wal gaflatu akwai kuma al-i'rad wat tark az-zuhul wal gafla shine abu ya fice maka daga tunani ya fice maka daga lissafi ya fice maka daga kwakwalwa ka kasa fahimtar su ka kasa gane shi ko kuma kamanta shi sarai to wannan shine na daya akwai kuma al-i'rad wat tark kana sane amma sai kai watsi da abu to irin wannan ne zaka ji Allah ta'ala ce nasullaha fa nasiyahum ma'ana sun watsar da al'amarin Allah sai Allah ta'ala ya watsar da su ba wai ya manta su anan da ma'anan ya shagala gabarin su ba nasiya kaga nasiya kuma ana kada nasiya kaga can an korewa Allah nisiyan can kuma an jingina mata nasullaha fa nasiyahum ai taraku dinallahi fa tarakahumullah sun watsar da addinin Allah sai Allah ya watsi da su shine ma'anan al-i'rad wa tark ha gani wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama qama qala rabbi lima hashartani a'ama wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa kun ga anan nisyan anan ma'anarsa shine al-i'rad wa tark kana sane ka watsar da abu amma idan abu mantawa kai man nama anis salati aw nasiha falyusalliha idza zakaraha fa innahu lawaqatuha fala kafarata lahu illa zalika kenan akwai nisyan din da za a kama mutun da shi akwai nisyan din da ba za a kama ka ba idan nisyan az-zuhul ne wal gafla zuhul wato ficewa da kwakwalwarka ka gafala wannan dabi'a ce ta dan adam ya samu wannan fanasiya wa lam naji lahu azma wa laqad ahadina ila ahidina ila adam min qabl fanasiya kaga fanasi aka jingina annabi adam ya manta walam najid lahu azma saraka dan adam yana da mantuwa iri biyu mantuwa wacce take zuwa daga halittar mutum daga kwakwalwarsa akwai kuma mantuwa take zuwa daga gare shi yana sane ko mu ba muna faɗa a yaran mu ce ai na manta da shi ma'ana matsar da shi ko ba faɗa ce ina wani mutumin kai ce kai da Allah manta da shi na manta da shi ko ya ce maka manta da shi yana nufin watsar da shi akwai kuma manta da shi da ma'ana na manta wallahi akwai kuma ai ina sana na manta aga waccan ta ganganci ce waccan kuma ta halitta ce da kasawa dan adam da kuma gajiyawarsa to wannan ta ƙarshe ita Allah ya dauke wa mutum la tu'akhizna in nasina aw akhtana al khata'u akwai akhta akwai khati shi ma kuskure kala biyu ne akwai kuskuren da mutum yayi shi cikin ganganci inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in khati'ina daban mukhti'u daban akhta'a yukhti'u mukhti wannan shi da ake yafe wa mutum amma khati da gangan kai kenan da gangan shi sa Allah ya ce fir'auna ma kuskure wani irin kuskure fir'auna ne ai ba kuskure ne irin wannan ba ko inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in khati'in kaga irin wannan nasu na kafirci ne amma a khata'a da da khata'a khati da mukhti wancan daga ruba'i ne a khata'a yukhti'u ikhta khata wannan shi daga ruba'i ne wannan kuma daga sulasi ne khati ismu fa'il mukhti'u ismu fa'il sai dai wannan ruba'i ne wannan daga sulasi ne shine au akhta'ana ko kuma muka yi kuskure to Allah ka yafe mana wannan biyun cikon na ukun shine wanda annabi alaihi salatu wasallam ce rufi an ummati al khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaihi wa mastukrihu alaihi da kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta ka kai ba da ikon ka ba waɗannan an ɗauke maka su saboda waccan aya da ta zo cewa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman rabbana wala tahmil alaina isran ya Allah mahalicinmu muna roƙonka kada ka ɗora mana isru mun ce isru shine nauyi na hau nauyi ya hau kanka wanda shine huwa shay'u thaqilu allazi yasqulu ala al-insani min at-takalif aw al-uqubat shine isru da sadu wato wani abu ne mai nauyi wanda yake nauyayyar dan adam na nauye-nauyen wato aikin takalif ko kuma uquba to Allah ya dauke mana duka biyun kada ya dora mana abinda zamu sha wahala mai tsanani wajen yi ko kuma abinda ba mu iya ba ko kuma ya mana uquba wato da azaba to duka waɗannan muna neman Allah ta'ala ya dauke mana kama hamaltahu alal ladzina min qablina kamar yadda ka dora shi akan waɗanda suka gabace mu daga yahudu da lasara to Allah mu ka dauke mana wannan kuma Allah ya ce ya amsa rabbana wala tuhammilna rabbu mun ce ya rabbana yana nufin ya rabbana akwai harfu ne da mahzuf ya rabbana ne rabbana ya mahalicinmu ya mamallakinmu ya mai gudanar da mu shine ma'anar rabbu alkhaliqul malikul mudabbir wala tuhammilna ma la taqata lana bihi kada ka dora mana abinda ba mu da iko da shi wato abin da ya fi ƙarfinmu ko abin da ya mana nauyi ko abin da zai nauyaya mu ko abin da zai wahalar da mu shine la qudrata lana ala tahammulihi min al-umur ash-shar'iyya wal kauniyya Allah kaka dora mana wani al'amari da ba mu da iko akai na al'amarin da ya shafi ko dai shari'a a tsuwa mana wata doka mai tsananin da ba za mu iya bi ba ko kuma a mana hukunci na kaunu na wani yanayi da yanayin halitta ba zai iya dauka ba amma inda Allah ya tsara mu kaunan da shar'an akwai bankaye sosai da aka tabarakallahu ahsanul khaliqin tabarakallahu rabbul alamina godiya ta tabbata ga Allah wanda ya komai da tsari da sauki cikin rahamarsa da afuwarsa da gafararsa annabinsa ya zo da rahama addininsa akwai rahama hukuncinsa akwai rahama komai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah mai rahama ya aiko manzon rahama da sakon rahama zuwa ga bayin da suke so ya musu rahama kuma yace wato rahama ta ta gabaci ta gabaci wato ainihin fushina shine wannan roƙon wa'afu anna kai mana afuwa afuwar Allah ta'ala shine a yafe maka wato abinda ka takaita naga daga wajibobi abinda aka dora maka na wajibi sai ka baka samu daman yin yadda yake cikakke ba dan wato yadda ake sallah a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama da nafilata da farilla in ka kalli tamu kai ka san sai dai Allah ya karba da gafara na'am yadda ake sallah kada aflaha almu'minuna allazina fi salatihim khashi'un wannan khushu'in akwai wanda bai da lafiya cikin tabi'ai urwatu bin zubair bai da lafiya yayi tafiya sai ya samu ciwon daji a kafarsa ko ya samu arada shine abu mai cinye gaba da ya je aka kira duk likitocin da aka kira suka ce kai wannan kafa sai dai a cire ta in an bar abin ya ci gaba zai cinye jikinsa aka tambayi 'ya'yansa to ga masu yankan kafa sun zo za su yanke kafan babanku saboda ta riga ta lalace an ga wata gabar da za a iya yankewa kafin ciwon ya iso wannan gabar a cire wannan gabar kamar dai da ake asibiti yanzu a je a wa mutum anesthesia a cire kafar to su a da ba wannan zarto za a sa ko abin yanka sai dai a ɗaure a ce cije don ma kankan ihu sai a samu kara sai a sa maka a baki kuma a ɗaure maka hannaye a sakati su danne ka yadda ake kaciya daji da ka gani iya dauriyarka kawai ba wani magani ba wani abin kashe zafi ko raɗaɗi kawai haka za a kamo ta kana ji kana kallo a sa aska a yanke duk wanda aka masa kaciya irin ta dadi ya san abin da ya ɗanɗana to saboda haka haka ake ko kuma sakiya shi ma ka za a zo a sa karfe a wuta ya jaja jir ainihin wato a dora maka akan ciwon shi ka kaga dole ya warke wuta wasa ce a dora ta akan ciwo ko kuma yadda ake wa mutum balli balli ko kuma yadda ake wa mutum kaho ko kuma yadda ake masa zanen gado wani zanen sai an ma tara wani sai an ma sha biyu jariri yana ihu ana tsagawa to duk waɗannan abubuwa kaga wato sukan kasance a wannan yanayi shi yasa afuwa takan zama ka nemi yafiyar Allah ka nemi gafara Allah akan wani abu da ka kasa daga cin wajibobi to sai ya zama aka zo yankan kafa sai yansa suka ce a bari ya tada sallah idan ya tada sallah to bai jin komai za a iya yanka kafa ba zai ji raɗaɗi ba sai da ya tada sallah ya yi nisa suka ce to a shigo yanzu baba ya shiga wani yanayi lahira ta zo a zuciyarsa yanzu ba maganar jin raɗaɗe ko zafi masu yankan ƙafa suka suka yi shatin inda za su yanke suka zo da kayan aikinsu suka ɗaɗɗaure inda za su ɗaɗɗaure suka kama yankan ƙafa yana sallah ana gigarawa a hankali a hankali a hankali ana tare jini ana gigarawa ana tare jini ana gigara ana tare jini har sai da aka kai lokacin da saura ƙiris a ƙarasa suka ce to ku riƙe shi yanzu mun ƙarasa faɗuwa zai shikenan sai aka tare shi kawai sai aka ga kafa ta cire sannan sai da ya fita sallah sannan ya ji ashe ashe suka ce ce ya ba ku gaya mun ba suka ce ai baba ba ma son ka ji raɗaɗi mun san kana sallah ba ka ji raɗaɗi shi yasa muka ce a bari sai ana sallah yanzu kai irin wannan sallar ba sai dai Allah ya mana gafara ba albani ya kawo a cikin tamamul minna shi yana magana akan jira' ciwo idan jini na zuba sai kawo kissa wasu sahabbai guda biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa su gadi yace an an an je an je ne an yi an yaki sai aka tawo da daddare to kafiran sai suka biyo sahabbai suna amfani da hasken wata suna harban su idan wata ya haska suka gansu sai su harbe su da kibiya to sai aka sa waɗannan sahabbai su wa sahabbai gadi su kuma za su dan kwanta su huta to su biyu ne masu gadin sai dan yace to maimakon mu tsaya muna ta gadi idan lokaci na ya zo ni zan ta da sallah kai kuma sai kai gadi haka kai kuma in na ta kai kuma sai kai sallah ni in gadi kai kuma ne gadi kai kai sallah to ɗayan yana gadi ɗayan yana sallah da ya miƙe yana sallan nan sai wata ya haska shi suka hango shi sai suka cillo kibiya sai ta cike masa a cinya suka sake cillo kibiya ta cike masa a cinya har sai da aka harbo kibiyoyi uku yana sallah bai yanke ba sai wancan dan uwan nasa yazo yana tare jini so da haka sai da ya sallama da kibiyoyi a kafas karama kalla sai ce ni ai hankali na ya tashi yace ai ya jira shi yace ya jira dadin amma dadin karanta suratul kahfi da yake yi ne yasa bai iya yankewa ba wato kamar daɗi kana jin daɗi kuma kana jin raɗaɗi daɗin zaƙin alƙur'anin da yake ji a ransa ya sa ya ɗauke masa raɗaɗin sai bayan ya ce assalamu alaikum sai kuma ya ga ashe a cikin wahala yake wazirin wannan sallar akara makalla ba sai da Allah ya fi mana ba kana sallah zuciyarka ta tafi social media kana sallah zuciyarka ta tafi kasuwa ta tafi gida ta tafi gona ta tafi siyasa ta tafi campaign ta tafi kasuwa ta gangar jikin a masallaci amma zuciyar ta tafi wani guri to ba sai dai Allah ya yafe mana ba shi yasa a cikin farillan ma akwai gazawa azumin nan da dan ana azumi ba a surutu ba a hayaniya ba a gulma yanzu ana azumi ana caca ana azumi ana batsa ana azumi ana gulma ana azumi ana shari'a wanda an ce kai ko a shari'a aka yi maka in kana azumi kakkarama to yanzu kai kana azumin kai kake a shari'a duk abubuwan da za su tauye azumin su rugurguza azumin su lalata shi duk an shiga ce su ciki to in ba gafara Allah ba wannan azumin namu ai sai dai Allah ya karba da rahamarsa to haka nan ka dauki kowanne daga ciki in hajin ake yi in sallah ake yi in zakka za a fitar in kaza ne sai dai Allah ya karba da shi yasa to neman afuwa a wurin Allah ashe ba karamin ibada bace shi yasa nana Aisha tace idan na dace da daren Lailatul Qadari me zan roki Allah yace kice Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni daga cikin sunan Allah akwai al-afuwu inna Allah afuwun yuhibbul afwa Allahumma anta afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allah kai mai afuwa ne kuma kana son a dinga yin afuwa kana son a yafiya to ni ma ka yafe mun ka yafe mun shi yasa wa'fu anna Allah ka yafe mana abinda muka takaita ko muka kasa ko muka tauye a cikin abinda ka samu wato na farilla shi yasa sai bayan afuwa kuma sai abu na biyu wa ghafir lana shi kuma wa ghafir lana abin da muka aikata na ka samu mu yi bumi ba ko ka hana mu mu hana ba to muna son ka yafe mana shi neman gafara shine a yafe maka ko a a, kankare maka abin da ka tsororota na laifuffuka to kana neman afuwa kana neman gafara shi yasa neman gafara Allah ta'ala ya kira kansa gafir ya kira kansa gafar ya kira kansa gafur gafir zamb ko gafir zamb qabil tawb shadidul iqab zid tawl ka Allah kenan kuma yace nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim kana Allah ghafurar rahima gafurar rahima kan suna nan da yawa cikin alqur'ani mai gafara ne mai rahama ne mai gafara ne mai afwa ne mai gafara ne mai yafiya ne mai gafara ne mai kauda kai ne duk waɗannan abubuwa ne na Allah ta'ala to Allah ta'ala ya sanya wa ɗan adam yadda shekul islam ya faɗa abubuwa guda goma da zai iya samun gafara Allah ta wannan hanyar abubuwa nawa goma ta wannan goma sun kasu kashi uku uku daga ciki kai za ka yi wa kanka uku daga ciki wani zai maka hudu daga ciki Allah ne zai maka da kansa sun zama nawa kenan to wannan ne ukun da zaka wa kanka na farko shine tuba wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun wa tubu jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a inni ana ghafurur rahim so da ka ka nemi gafara Allah ka nemi yafiyar Allah la tubu ila allahi tawbatan nasuha tuba zuwa ga Allah tuba zarabbunu to ba abinda Allah yake so irin tuba tuba shine kayi nadamar abinda kai a baya ka bar wanda kake yi yanzu kuma ka dau alƙawari ba za ka yi wani a gaba ba to duk abinda kai a baya Allah zai yafe ma na biyu da za ka shine istighfari mai istighfari yake nufi istighfar ma'ana neman ai maka gafara bayan ka tuban kuma ai ba ka da tabbas an karɓi tuban to sai ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allah abinda nayi din to ina neman gafararka shine fassara astaghfirullah ina neman gafararka ina neman domin da alifin da sinin da ta'un din nan yana nufin dalal ƙarshe kuma gafara ne in ka ce astaghfirullah kamar istafa'ala yastafa'al istifa'alan istaghfara yastaghfiru istighfar to kana neman gafara to in kana yawan maimaita wannan annabi alaihi salatu wasallam yace yace nakan faɗi haka akalla so 100 kullum Allah ina neman gafararka Allah ina neman gafararka Allah ina neman gafararka astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilai اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت rabbi gifirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim to na uku kuma shine alhasanatul mahiya alhasanatu almahiya innal hasanat yuzhibuna sayiat wa atbi'il sayiat alhasanata tamhuha ka biyar da kyakkyawa akan mumuna sai ta goge ta kenan ta hasana akwai kyakkyawan aiki da ke goge mummuna akwai kuma mummunan da ke goge kyakkyawa kai hasana kai hasana a bayanta amma ka kai hasana kai sayya ita wata sayya sai ta goge hasana kamar yadda hasana ke goge sayya ana samun sayya da ke goge hasana saboda ka kai hasana ka ƙara biyar da hasana akan hasana to shine yace shine neman gafara waɗannan ukun da gare ka ne dame dame dame tuba istighfari kyakkyawan aiki mai goge mummuna to uku kuma shine daga mutane ne na farko addu'a kamar yadda ake ta rubutuwa ai mana addu'a sai mu ce ya Allah kai gafara ga kowa annaba ma sun koya mana wannan ko annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ce alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minati ka nema wa kanka gafara ka nema wa mu'mine maza gafara ka nema wa mumine mata gafara ashe ka ce Allah kai gafara da mumine maza da mata koyi ne da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka dinga wa ƴan uwanka musulmi addu'a Allah ya yafe musu sannan sunna annabi Ibrahim ce yace rabbana ghafirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab Allah kai gafara gare ni da iyayena uwa da uba da kuma muminai a ranar tashi sunna ce ta annabi nuhu ko yace me rabbi gifirli wali walidayya wali man dakhala baytiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat kaga shi yayi addu'a yace Allah kai mun gafara da kuma iyayena da wanda suka shiga gidana da ma mu'minai maza da mata har alkiyama ta tashi wannan addu'a ce ta annabi nuhu sannan Allah ya gaya mana mu'minai wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم kaga nan ma neman gafara ne sun ce waɗanda suka zo a bayansu suna cewa Allah kai mana gafara kai gafara ga waɗanda suka gabace mu da imani kada ka sa nun kufurci a zukatanmu game da waɗanda suka yi imani Allah mai gafara ne kai mai afuwa to kun ga wannan shine addu'a da ake yi sannan na biyu mutum ya baka aiki mai kyau wani ya aiki mai kyau ya ce ya ba wani kamar yadda ɗa zai iya yin sadaka jariya ga babansa ko kuma ɗan uwa ga ɗan uwansa ko ma musulmi ya ce wannan abin nayi ne da sunan duk musulmi ya gina masallaci ya ce wannan sadaka ce ga dukkan musulmi wani ya ce ga iyayensa wani ya ce gare shi wani ya ce ga dukkan musulmi wannan abin tunda naka ne kace musulmi ka bawa shikenan ko wannan kaga wani yayi aikin alheri ya saka ka a ciki na uku shine shafa'a ceton da Allah ta'ala zai bayar ranar alkiyama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai babban ceto Allah ya sa mu a ciki zai ta ceto ceto har hawa goma to Allah zai bawa annabawa zai bawa salihai zai bawa nagartattu akwai wanda shi mutum saba'in ma za a bashi a cikin danginsa a ce duk su shiga aljanna ta hannunka ce kai wani taso wani taso wani da an baka list ɗinsu da sunayensu sai zo su shiga aljanna ta hanyar wannan kaga uku kenan na me na farko addu'a na biyu ba da aiki mai kyau na uku ceto to hudun kuma Allah ne yake maka su kai da shi na farko ya dinga saka cikin musifa da ka fita daga wata ka shiga wata na'am eh wai yana son ka kenan saboda yana son ka zo lahira ba ka da ko ne. za a habba Allah qauman ibtalahu wa man radiya falahu rida wa man sakita falahu saktu idan Allah yana son bayi sai ya jarabce su ashaddu nasu bala al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal wanda suka fi kowa shan jarabawa an ka duba tarihinsu annabawa ne sannan kuma masu bin su masu bin su haka haka sadaka ba wata musiba za ta samu musulmi ko zazzabi ko mashashara ko rashin lafiya hatta kaya in ka taka sai Allah ya kankare ma zunubi da ita sadaka wannan ita ce hanya ta hanya ta biyu shine matsa a cikin kabari yanzu wani yayi laifuffukan da duk waɗannan gafarar bata shafe shi ba sai ya je kabari a matse shi mai annamimanci ne mai haddasa husuma ne tsakanin jama'a sai ya je kabari a matse shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wani kabari yace innahu ma yu'azzabani waɗannan masu kabarin ana dandana musu koda wa ma yu'azzabani fi kabir ba wani babban abu bane a gurin su wa kana aduma yamshi bin namimati wannan kuma la yastatiru min al-bawli la yastatiru ko la yastanzihu min albul la yastatiru baya suturce kansa in yana fitsari yana barin al'aurarsa jama'a suna gani ko kuma la yastanzihu min albul baya tsaftata daga fitsari yana bari yana yin fitsari yana dawo masa a jiki yana tashi je sallah da najasa a jikinsa kaga kowanne yayi laifi ne kato ya tube tsirara ana ganin sa ai kaga ba daidai bane haka kuma ya bari bawalinsa yana dawa yana bata ma jiki kaga ba daidai ba can ya tashi da najasa can kuma ya tashi ba mutunci to kaga wannan yana cin abin da ke jawo azabar kabari shi yasa muke addu'a Allahumma na'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri Allah ka tsare mu azabar jahannama ka tsare mu azabar cikin kabari to sannan na uku da Allah yake maka shine qantara bainal jannati wan nar akwai wata ƙantsara da aka gano wata gada ce da an tsallake ta to sai a shiga aljanna to sai an zo daidai gurin duk muminai za a tara su kafin a shiga aljanna a ce duk wanda ya san akwai ɗan wani abu a ransa game da wani don Allah ka a shiga aljanna ana jin haushin juna wanda za'ana ma fi sudurihim min gil wani kunne ma aure ya ka da kai wani ya ma kaza wani ya ma kaza duk da za ku shiga aljanna amma kana ga ko aljanna ba a son ka kalle ka ce kai ban da mun shigo aljanna kai abin da kai mun a duniya ba zan manta ba to ba a san a aljanna ka dinga jin wani ya maka ba daidai ba saboda komai ya wuce tunda an samu gafara Allah mai kuma za a tuna to shine Allah ta'ala ce wannan za'ana ma fi suduri ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururin mutaqabili to anan wannan kantsara din ne za a yayyafe wa juna wanda yake da dan wani laifi ya dan yafe masa dan kwartsane shi a dan matse shi a dan bige shi a dan mare shi didde in ka sai ka mare shi zaka huce to mare shi ba shi kenan ba in sai ka lakuce ma an ce lakace din don sai ka yi kwafa ɗin yi kwafar to duk dai a dai zama babu wani abu to wannan shine a nan ma za a tantance a ƙara matsewa a ƙara tantancewa a ƙara fitar da kowa to wani kuma duk gabaki ɗayan taran nan ba ta same shi ba la haula wala quwwata illa billah al azim bai tuba ba bai istighfari ba bai yi kyakkyawan aiki mai gogewa ba addu'a muminai ba ta shafe shi ba aikinsa na alheri bai shiga ba a ceto ba a same shi a ci sunansa a ciki ba masifin duniya da aka ba a jarabce shi da su ba ko an jarabce shi muskanka ne masu zunubi ba ya shiga kabarin bai sha ba an zo filin alkiyama babu shi sai ya shiga jahannama ga imani amma ga datti dattin ya yi tsatsa ba zai wanku ba sai da wutar jahannama to wannan shine za a kai shi jahannama ai ta gurza ai ta gurza ai ta gurza ai ta narka ai ta duka sai mutum ya dawo baki kirin kamar gawayi sai Allah ta'ala ya ce zan yi shafa'atu rabbil alamin shafa'atu rabbil alamin sai ya ce a duba wuta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tan farko da an fitar da wadanda za fita sai Allah ya ce aduwa mallam ya amal khairan qat a fito da shi za ga an debo mutane kamar gawayi inda kawai bai kone ba shine gurin alwala ka mu yi alwala bayan Allah alwala wani fa'ida gare ta na ko ka shiga wuta to da fuskarka da tafukan hannunka da kafarka duk inda kake shafa ruwan alwala to jahannama ba za ta iya cin gurin ba ta nan za a gane waɗanda ana kiransu jahannamiyun sai akwai wani ruwa saboda an ɗauko mutum ya yi baƙi ya yi baƙi ya yi baƙi da an saka mutum irin kama ka ɗauko ƙarfe ya yi jajajir ɗin nan ka saka a ruwa mai yake cumos ɗin nan to haka za a ga mutum ya yi to wannan ruwan shi kuma allah ya sa masa wani irin sinadari da an tsoma mutum duk wani ciwo sai ya warke duk wani gyambo sai ya gushe duk wani tambari sai ya goge sai mutum ya namansa ya tsiro gashinsa ya tsiro cansa ya tsiro kamanninsa ta fito hai'arsa ta fito ya dawo sal sai aje shi a kofa aljanna ce to tafi da rahamar Allah da jin kansa an dai sha wuya amma dai ƙara da aka shiga aljanna to wannan za a ce khalidi na fiya abada ai su suka fi kowa asara ka zo bakin wuta a ce shiga in ka shiga a ce a rufe ko ba za ka fito ba warhamna Allah kai mana rahama kai mana falalaka ta hanyar samun rahama ita rahama in ta same ka to ba za ka fada cikin aikata abin da aka hana ba ko ba za ka yi sakaci da abin da aka saka ba ita ce rahama rahama a shari'a ka yi ta yadda Allah ya ce cikin sauki kuma ka ji Allah ya karbe ka anta maulana idan Allah ya maka rahama sai a kankare maka zunubi a yafe maka kurakurai ka samu rahama Allah shi yasa muke roƙon Allah rahama su ko Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aini Allah nas'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta Allah ka bani falala ka bani rahama don ba wanda ya mallaki rahaman nan sai kai fansurna to Allah ka bamu nasara ashe ba yawan makamai ne nasara ba ba yawan mutane ne nasara ba ko ba yawan abubuwan harbawa bane nasara in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulukum faman zallazi yansurukum min ba'dihi in Allah ya baku nasara wai sai karya ku wa yawma hunainin iz a'jabarkum kasratukum falan tuguna ankum shay'a amma ce wa laqad nasarakumullahu bi badarin wa antum azilla lokacin da ba ku da yawa sai kuka samu nasara lokacin da kuke yawa kuma ku samu nasara ba saboda ahunaini munai sun ga muna da yawa suka ce in dai karanci ke sa a karya mutu yau kan muna da yawa sai Allah ya basu da yawa walam tuguna ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin Allah ya ce da yawan naku amma kuka gudu amma a badar kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma as-sabiri mutum 300 da yan kai suka rinjayi dubu kowane sahabi shirgegen kato kafiri uku ya tus- ya fuskanta shirga shirgan kacci guda uku wanda sun- kullum sai sun cinye raƙumi ɗari kullum sai sun ci raƙumi ɗari masu dafa musu abinci kullum raƙumi ɗari suke saboda duk mutum su dubu ne su dubu ne a raƙumi goma kullum sai sun yi raƙumi goma duk mutum ɗari suna cin raƙumi ɗaya haka suka fito shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam tambayi wanda yace bai san yawan su bai ce raƙuma nawa suke yanka yace goma kullum yace a su dubu ne duk mutum ɗari za su cinye ɗaya ta hanyar abincinsu aka gano yawansu ma Allah ya ba mu mai nasara saboda haka Allah fansurna alal qaumil kafirin ashe baka addu'a akan dan uwanka musulmi ka tsine masa akan kafirai ake mummuna addu'a yanzu ko wasu saboda sabanin kungiya ko sabanin dariqa ko sabanin sai mutum ya dinga la'anta dan uwansa yana tsine masa yana zagin sa yana jawo masa musifa yana jawo masa bala'i to shi dan uwanka musulmi addu'a shari'a zaka yi masa Allah ka shiryar da wani in kaga yana wata karkataccen abu kai masa addu'a Allah ya shirye shi don kai ma ba mutuwa kai ba baka san karshen ka me zai zama ba ai ba a hukunci da farko wani zai fara da kirki ya kare da tsiya wani ya kare da tsiya ya fara da tsiya ya kare da kirki saboda wal aqibatu can karshen ake wa hukunci saboda ka tausaya wa mutum in ka ganshi ba daidai ba kuma kai masa addu'a kuma kai masa bayani kuma ka taimake shi da shawara amma wani hammuna yake ga wani ya bata ai wani batacce ne tun zaka sha mamaki sai ka ce Allah ka shiryar da shi Allah ka shiryar da mutane na ana ana dukan sahabbai ana kashe su ana jifan annabi da dutse alayhi salatu wasallam yana cewa Allahumma hadi qawmi fa innahum la ya'lamun Allah ka shirye su basu san ni annabi bane wanda ya san annabi zai dauko abin duka ya kansa da shi annabi alayhi salatu wasallam ya ji waje Taif har gonar da annabi sallallahu alaihi wasallama inda ya tsaya din sai da naje gurin inda Adas ya same shi da rauni na ba da kistar yadda suka yi da Addas. Addas bawa ne ba nasare ɗan ƙasar Ninawa can yankin Iraki inda annabi Yunus ya fito. Da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo an jajjefe su an ji musu rauni ya zo ya tsaya bakin wannan gona ya zauna yana goge jini sai ga Jibrilu zo ya ce Allah ya ga abin da kace musu ya ji abin da suka ce maka kuma ya ga abin da suka yi ma ga wani mala'ika nan na musamman wanda shi yadda kake wa cingam haka yake wa dutse duk girman dutse yadda ka san kana daukan takarda haka zai dauki dutsen nan na bayan garinku ya cilla shi inda ake so ya cilla ba wani nauyi a gurinsa to an turo shi idan abin nan kana son a gama da su mutanen garin nan da suka yi maka haka ga mala'ikan nan kusa da kai ka bashi Allah ya ce ka bashi umarni abin da kake so a yi musu ga jini kuma na zuba sun sun je masa rauni annabi alayhi salatu wasallam yace Allah ya shirye su Allah ya shirye su Addas da ya ganshi a bakin gona sai ya ga yana bukatar taimako sai ya je kawo masa dabino da ruwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam da zai daga sai ya ce bismillah sai Addas ya mamaki duk garin bai taba jin wani ya ce bismillah ba sai ce ah wannan magana taka ban ji mutanen garin nan suna yin ta ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai kuma kai waye ya ce ni sunana addas ni ba nasare ne daga yankin ninawa nake ya ce a ninawa garin dan uwana annabi yunus daga nan kake ya ce daga ninawa nake sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa bayani ai shi ma annabi ne ga kaza sai kawai ya fashe da kuka ya rungume manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga musulunci addas to kun ga hakuri ne ya jawo nasara fansurna alal qaumil kafirin wannan shine ƙarshen wannan wato a sura domin yi maganan fa'idodi daga ciki akwai bayanin rahamar Allah ga bayinsa Allah ta'ala mai rahama ne ya buɗaɗa rahamarsa ga bayinsa daga ciki shine bai ɗora musu abin da ba su da iko ba kuma wanda suke da ikon ma sai da ya sassauta musu sannan na biyu tabbatar da ka'idan nan mashhuriya wacce na gaya muku jiya la wajiba ma'al ajiz wala muharrama ma darurati cewa wajibi baya tabbata idan akwai gajiyawa ba za a iya yin sa ba hakanan haramun idan darura ta zo ana daga wa mutum kafa har sai ya fita daga wannan yanayi wanda wannan ana dabbaka ta a gurare da dama sannan muka ce fa'ida ta hudu shine addinin Allah mai sauki ne da Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha mun yi bayanin saukin jiya ko yadda sallah ta zama da sauki azumi da sauki zakka da sauki hajji da sauki aure da sauki kasuwanci da sauki komai na Allah mai sauki ne in ka ji wahala da kunci to ba na Allah bane na mutane ne sannan na biyar dan adam yana da iko gwargwadon iyaka akwai abin da yake fin karfinsa a cikin dokoki na shari'a ko dokoki na kaunu da haka Allah ta'ala ya sassauta masa sannan abu na shida dan adam za a jingina masa abin da ya aikata mai kyau a ce nasa ne shi ya aikata za a jingina masa mummuna kuma a ce shi ya aikata sannan ba za a ƙara masa mummuna ba ba za a rage masa kyakkyawa ba a lokacin da ake masa hisabi sannan na bakwai ayyuka na gari tattalin mutum ne haka na aiki mummuna tattalin mutum ne da ya ce laha kuma ya ce alaiha saboda haka wanda ya abin kirki shi kansa yawa wanda ya abin tsiyama kansa yawa da haka kuma sannan an buɗe mana ƙofa mu yi abin kirki wanda shi ake karɓa a ninka mana goma shi kuwa na tsiya ɗaya ake bayarwa to kakkai sakaci abinka na tsiya ya rinjaye abin kirkinka sannan wato faɗin rahamar Allah ga bayinsa ta yadda ya ɗauke musu wato abin da suka yi da kuskure ko abin da suka yi bisa mantuwa sannan na tara ya kamata ga mutum ya dinga yin tawassali in zai yi addu'a ya kamun kafa mafi girma abinda ake kama da kafa da shi ne a ce rabbana ko a ce ya allahumma allahumma kama ka ce ya allahu ne ko ka ce rabb rabb da ilah kai kamun kafa da rabbul khaliqul malikul mudabbir ko kuma ilah allahumma allazi yastahiqul ibadata wahdahu la sharika lahu sannan na goma an dauke mana kamu bisa abinda muka yi shi bisa jahilci wanda ba mai sakacin neman ilimi ba kuma abin da aka yi shi da mantuwa mantuwa wacce take ta halitta ba mantuwa ta kau da kai da gangan ba sannan kuma wato mantuwa ɗabi'a ce ta mutum haka ma kuskure don haka Allah ta'ala da muka ce Allah ka ɗauke mana kakka kama mu da mantuwa ko kuskure Allah ya ce na aikata ba zan kama ku ba sannan kuma Allah ya yi baiwa akan wannan bayin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yadda ya ɗauke musu athar ya ɗauke musu nauye-nauye abubuwan da suke da wahala aikatawa Allah ta'ala ya ɗauke mana wannan muna godiya gare shi to sannan na goma sha hudu waɗanda suka gabace mu ana ɗora musu abubuwa masu tsanani kamar banu isra'ila akwai abubuwan da aka lokacin da suka bauta ɗan maraƙi ca aka sai sun kashe kansu za a yafe musu mun ku kagan kai laifi ko shirka kai ba za ka ce ka kashe kanka ba sai a ce ka tuba kawai ka tuba Allah zai yafe maka kafin ka mutu sannan kuma daga cikin fa'idan wannan aya ya kamata mutum ya dinga roƙon Allah ta'ala sauƙi kada mutum ya dinga neman Allah tsanani kada ko addu'a za ka kaka ce Allah kawo bala'i ko Allah kawo yaƙi in Allah kawo yaƙin wataƙila ba za ka sha ba ka dinga cewa Allah kawo sauƙi la ya tamanna yanna ahadukumul mautal durrun nazalabi ko da mutuwa ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ɗayan ku ya dinga gurin mutuwa saboda baya jin daɗin duniya yadda za ka ga ƙasashen turawa da waɗanda ba su da imani in mutum ya rasa abin duniya sai je ya rataye kansa ko an fara a nan ma na ga wasu matasa sun fara rataye kai yanzu za ka rataye kanka duniya ma ba daɗi balle ka je lahira haka ba ƙara ka zauna a nan kai ta neman gafara ba amma ka tura kanka lahira don baka ji daɗin duniya ba ta mummunan hanya mutum ya rataye kansa saboda ya nemi auren wata bai samu ba ko jarinsa ya ƙare ko ya gama makaranta bai samu aiki ba ko an ɓata masa rai a gida sai ka je masallaci kai ta addu'a kawai Allah iyaye maka saboda haka kada mutum ya kashe kansa don wani ciwo da yake damunsa ko kuma ya ji duniyar ta masa ba daidai ba in abin kirki kake yi sai ka ƙara in mummuna kake yi sai ka rage madalla ga wanda ya samu tsawon rai ko tuba liman tsala umruhu wa suna amalu to sannan kuma kada ka dinga gurin haduwa da makiya la ta tamannau liqa al adu kada mutum ya dinga Allah kawo makiya mu buga kai dai ka roƙi Allah assalamata wal afiyata ta yi maƙiyan sun zo su fi ƙarfinka ko baka shirya ba ko su fi ƙarfinka sannan kuma an koya mana a cikin wannan aya cewa wato ya kamata mutum ya dinga roƙon Allah rahamarsa domin da rahamar Allah ita ce in an same ta to komai ma sai zo da sauƙi ka yi saɓon ma sai a yafe maka ka yi sakacin ma sai a yafe maka to haka nan kuma Allah shi ne majibincinmu da aka ce anta maulana shi maula shi ne majibincinmu gaba ɗaya shi ne Allah Allahu waliyun da zina amanu ya kuruji hun minar zulmati ilan nur Allah shine majibinci shine wali shine maula shine wali na masu imani yana fidda su daga duhu zuwa haske wallahu waliyul mu'minin Allah shine majibincin mu'minai inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin zalika bi anna allaha maula allazina amanu wa anna alkafirina la maula lahum yawma la yughni maulan an maulan shay'an ranar da wani majibinci ba zai amfani kowa da kowa ba sannan daga fa'idar wannan aya na 19 shine tawassali zuwa ga Allah ta hanyar addu'a addu'o'in nan guda tara da muka jero tun daga gufranaka rabbana wa ilaikal masir zuwa rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna kaga cikon ta bakwai kenan alal qaumil kafiri to wadannan addu'o'in suka karbu to mutun ya sha to sannan na 20 na karshe ya zama wajibi akan mutun ya wato fake zuwa ga Allah kai ya amfani cewa ko ƙarfin takobi ko ƙarfin makami ko ƙarfin yawa ba shi kaɗai ne yake ba mutum nasara ba abin da yake ba mutum nasara shine wato neman taimakon Allah da kuma bin abin da Allah ya ci ‘yan kaɗan sai su nasara da taimakon Allah mafi yawa sai a kora su in Allah bai ba su taimako ba to Allah ka taimake mu akan kafirai ko waɗanne iri ne waɗanda suka butulce maka suka kafirce maka suka juya maka baya suke son su raba mu da addini Allah ka tsare mu wannan shine ƙarshen wato bayani a takaice game da wannan sura wanda muka ɗauki shekara kusan bakwai ko takwas a cikinta ita ce suratul baqara yau dai Allah ta'ala ci ikonsa ya sa mun zo ƙarshen tafsirin suratul baqara abinda muka karanto tun daga farkonta zuwa yanzu wanda aka ce ayi ayi ayi ayi to Allah ya ba mu ikon yi abinda muka karanto daga cikinta na abari Allah ta'ala ya ba mu ikon mu bari abinda aka bayan na labarai Allah ya samu cikin masu gasgatawa abinda aka yi na hukunci Allah ya ba mu ikon aikatawa inda muka yi tuntube ko kuskure tun daga can har zuwa nan to muna roƙon Allah ya yafe mana inda kuma muka faɗa abin da ya kamata to muna fata Allah ba mu ikon mu zama mu ne masu aikatawa a farko muna roƙon afuwa Allah da gafararsa da rahmarsa da jin kansa Allah ya yafe mana baki ɗaya gobe kuma insha Allah za mu bayani akan darussan da muka koya a cikin suratul baqara tun daga farko har zuwa nan sai kuma ji ba a rufe tafsiri insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ya mana afwa Allah ya mana gafara malam wannan tambayar na kurame ne mai tambayar yana cewa wani ne ya bashi jinginar akuya kuma shi yake ciyar da ita kuma shi bai amfana da komai daga gare ta ba gashi yanzu har ta haifi ‘ya'ya biyu sau biyu shi ne yake tamba mai haƙƙinsa a ciki lissafin abin da ya kashe na kuɗi za a yi in ya fi ƙarfin akuyan ma sai a yi masa ciko dama idan an baka jinginar abu mai rai kamar da muka bayani a hadisi ka hau gwargwadon ciyarwa da shayarwa da kiwo da kake in ko baka hau ba baka amfana ba to kaga ainihin ai ba za a zo kuma an baka jingina na ɗan abu ƙanƙani watakila wajen siyan harawa da ciyawa da shara da gyara da kulawa watakila ma ka kashe fiye da haka shi kuma ya zo ya ɗau akuyarsa da ya'ya ya tafiyarsa a gani saboda haka idan ka kashe wani abu sai ka amfana da abin da wato wannan dabba ta bayan na madara amma ba a ce ya'ya ba madara aka ce kawai in ta haihu shi kuma sai ya zo ya biya ka kuɗin da ka ciyar na harawa da ciyawa duka kana rubutawa malam mai tambaya tana cewa mijinta ne ya yi tafiya yau kimanin shekara biyu kenan ba labarinsa ko waya bai sake yi mata ba in mun kira ba a samunsa to malam na gaji ina mafita yana nan na jin bata masa rai kikai yana nan yana shirin hucewa zai dawo yau da haka wata ran zaki ganshi insha Allah taiwa abin duniya ne ya masa yawa ko kuma tashi hankali ya shiga ko caza masa kai kika yi wani mai dogon fushi ne sai ya shekara biyu yake sakowa dama akwai sari'ul gadabi sari'ul fai'i akwai bati'ul gadabi bati'ul fai'i akwai bati'ul gadabi sari'ul fai'i akwai bati'ul gadabi sari'ul fai'i akwai ko bati'ul fai'i sari'ul gadabi mutane dangane ga fushi ga sakowa kala hudu ne akwai mai saurin fushi mai saurin sakowa yanzu nan zaka bata masa rai yanzu zai ce abin ya wuce akwai kuma bati'ul gadab sari'ul fai wani kafin ka fusata shi sai an dade kuma ka fusata shi da ka bashi hakuri sai hakura akwai kuma bati'ul sari'ul gadabi bati'ul fai to shi yafi kowa wahala sha'ani yanzu nan zai fushi kafin ya sako kuma sai a shekara biyu ku da ya shirya da shi ba kai ta bashi hakuri ya ce ai yanzu bai huce ba akwai bati'ul gadab bati'ul fai wani kuma yana da nisan fushi an kuma ya fasata kuma yana da nisan sakkowa ko babu su da akwai sa a cikin mutane isa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tagazab so da haka mai gidanki muna addu'a Allah ya sa yana nan lafiya kuma Allah ya sa yana can yana ta nema ne Allah ya sa ranar da zai fito ki ganshi da wata jib a kofar gida ya zo ya sallama ya ce ai wayan nan da ka bana bugowa ina can na mana tari ne to yanzu na tari na dawo in ku aka shekara hudu ba labari ba amo ba labari duk inda ake zato wajen dangi wajen yan uwa wajen abokai duk an bi ko ina an yi sace duka ba a san da yake ba to sai ki kai wa alkali ki ce gaskiya na gaji to alkali sai ya miki sakin gaiba ya rubuta takarda ya ce ya sake ki amma saki na in mijinki bai dawo ba to wannan sakin zai baki dama ki je ki idda kuma ki je ki aure shine malamai suka ce in alkali ya miki irin wannan sakin yana sakin ki sai ga mijin ya dawo to sai a mayar dama sakin saboda rashin miji ne ko kuma yana sakin ki sai da kika gama idda mijin ya dawo shikenan wannan idda bata yi ba sai ki koma gidan mijinki ko kuma yana sakin ki kika idda kika yi aure kin tare angon bai yi mu'amala aure da ke ba sai ya dawo to wannan auren nabi ya ruguje sai ki ce to kai hakuri dama mijina ne ya tafiya na aure ka tunda ya dawo yanzu in gwasa daƙinka zan koma gidan mijina idan kuwa an ɗaura auren shine matsala ta hudu an ɗaura auren ya tare da ke wancan to sai ba suka ce fatat bidduhu ne idan wancan ya riga ya tare da ita to ko wannan ya dawo ba za a saurare shi na hatta ya aure hatta ma wata ila ta samu ciki ma da ya za kuma a dama da ita idan tana son ka ta tayawa da wancan tsiya kuma dan wata yake ga mai gudun kuma take so mata suna da abin mamaki wanda ya gudun sai ga kuma shi take so ga wanda ya rufa mata asiri ya aure ta bayan mijinta ya gudu amma min wancan mai gudun ya dawo sai kai tana cewa to yanzu ya za ta koma gidan shi wancan gujajjen kuma ya ƙara gudu ta zai ta rubuta mana tambaya malam mai tambaya yana cewa suna kiwon suna ci menene suna kiwo a jeji sai dan uwansa ya faɗi saboda wahala shi ko ba shi da ruwa da muka ga ya farfado sai muka ba shi abinci to malai yaya matsayin azuminsa ai azumi kam ya kare sai ya rama daya mutumin da ya su maka ai dole a bashi ruwa dole a bashi abinci ai ai ce tan rai kuka yi wagga mutumin da ya faɗi din nan ba sabai suka kewaye shi aka yi masa inuwa anan yace laysa min albirri asiyamu fi safari ai shi ma ceto shi ake ta kokarin yi saboda ya dauko azumi a lokacin tafiya ya sha wahala a madadin wannan majalisi muna maraba da malam Yahaya mai tauhidi daga Bauchi ya malam Yahaya mai tauhidi ga malam Yahaya mai tauhidi nan da rawanin safari shekara biyu da ya wuce shekara biyu da ya wuce ma malam Yahaya mai tauhidi ya zo da iyalan har da ƴaƴansa ya zo ya kawo mana ziyara kuma ya halarci gurin da muka fara ɗora harshashin ginin gidan sababbin musulunta a waccan unguwa ta kumbiya-kumbiya to lokacin da muka sa wannan foundation ma a lokacin malam yahaya mai tauhidi ya zo daga bauchi ya kawo mana ziyara jiya ma sai ya kira mu cewa lalle zai rufe tafsirinsa yau da daddare ya ba kowa hutu zai taho domin ya zai kawo mana ziyara to mun gode sosai malam yahaya mai tauhidi daga bauchi da kai da wanda kuka taho tare muna godiya sannan muna maraba da wakilan sarkin fulanin gombe alhaji umaru burama da tawagarsa muna maraba da wakilan sarkin fulanin gombe alhaji umaru gurama da tawagarsa muna muku barka da zuwa da haka yanzu akwai bukata ai a gaisa da mai tauhidi ko malam mai tauhidi allah ramma zai baka guri ka gaisa da mutane
إن الحمد لله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا mutanen garin gombe masu albarka waɗanda yawancin sunan iyayenku da ‘ya'yanku da kakanninku baya wuce da'irar na muhammadu abubakar usmanu aliyu kisa duk lokacin da sa mutumin gombe in na gada ma yake sunanka muhammad in na gada ma yake sunanka usman in na gada ma yake sunanka umar yana ɗaya daga cikin abin da za a ke ƙaunar jihar gombe saboda sunacin yawanci daga kan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai sai na abubakar sai umar sai usman sai ali sai za da rita zan kawo tafsiri duk najeriya ba yadda na fita daga jihar ta na zo sai na jihar gombe Allah ya rufa albarka. Allah ya yi mana damuwa. Shi kuma wannan bawan Allah. Abin da ya sa nake ƙaunarsa. Na duba na ga irin wa'azin da nake yi shi yake. Na gama dabara ta na yi wayo, na gama duk, na ga duk wa'azin da yake yi ban fice irin wa'azin da yake yi. Wa'azin da yake yi bai wuce irin wa'azin da nake yi shi ne ƙara lau a kuma shi wannan bawan Allah daurawa ko kun taɓa jin inda yake wa'azi yana ta tura masu ashar ko a tafsirin sa yanzu da yake gabatarwa yana cewa ban da zai ban da zai a haɗa ku to mu ma irin wa'azin muke yi shi yasa na ɗauke ka malami na ɗauke ka shugaba na ɗauke ka mai ba da shawari na ɗauke ka mai tsawatarwa na ɗauke ka mai nusarwa domin Allah ya ce wa shawurhum fil amri Muhammadun Rasulullah wanda ya fi kowa ya fi komai Allah ya ce wa annabi ka rinka shawari to balle ni ya haya mai tauhidi Allah ya muku albarka to shi yasa shek daurawa can daurawa don girman Allah ko wa'azi nake gaji na yi ba daidai ba mutanen ban bai kushe da kaina da rawani da da na ba shi na ba shi idan ya ji na yi ba daidai ba na ba shi na buɗe marƙubani ya ina son gyara tunda annabi muhammadu an ce ya shawari to waye ni waye ku ko da ke goma ku ko amma dai ni gan ba kowa bane to shek daurawa Allah ya maka albarka kuma ina ƙara godiya wa mai girma gwamnan gombe da aminiya na ji shek yana faɗa cewa gwamna ya mutu gida wallahi wannan farin ciki na kasa haɗi na ce dole in zo in yi maka murna wannan gwamna wannan gwamna da ta kama kai kuma in Allah ya yarda sai ka shiga aljanna إن شاء الله
jannatul firdaus in Allah yadda sai ka shiga aljanna iyaye ne in wuce na tsawaita bakin ne akwai abubuwan fada yawa yanzu zan kama hanya zuwa gida ya zaka ce sai gari ya waye tafsirin mata da sato a zai ko kuma tafsirin yan abin gobe wa zai shek muna godiya Allah ya muku albarka. Mugunci, mugun gani, Allah ya kare mu, mugun kulli, Allah ya wargaza, mugun tanadi, Allah ya wargaza. mamana Allah ya cikan babanku Allah ya cikan babana Allah ya cikan shak gaurawa Allah ya gama lafiya Allah ya ƙara masa albarka Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa ɗaukaka Allah ya masa albarka masu neman sa da sharri Allah ya mayar musu masu neman iyalanka da sharri Allah ya mayar musu Allah ya muku albarka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت بعد أن نجي يا رب يا رب العالمين يا رب العالمين